المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 29 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1446 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya in ba manta ba mun tsaya a suratul hashiri mun yi darasi guda ɗaya aya ta biyar za mu tashi aya ta shida a wannan sura mai albarka ita ce sura ta hamsin da tara in ka faro ɗirge daga sama muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu yi sunan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
Allah madaukakin sarki yace wa ma afa Allahu ala rasulihi minhu duk abin da Allah madaukakin sarki ya kwaranyowa manzansa daga gare su su yahudu fama aujabtum alaihi wanda ba ku kai wani hari a kansa ba min khailin da dawakai wala rifadin ko kuma raƙuma to duk abin da Allah ya jeho manzansa irin wannan walakin Allah ya sallidu rusulahu ala man yasha wato na annabi ne shi kadai sai dai ku sani Allah yana wato sallala manzansa akan wanda ya ga dama Allah yana tsora manzansa akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai da Allah madaukakin sarki ya ware yace ganima da yadda za a kasa ta idan an gwabza tsakanin musulmai da kafirai har aka zo wajen rabu annabi alaihi salatu wasallam yace wanda yake kan abun hawa za a bashi linki uku ɗaya nasa biyu kuma na dokinsa wanda yake a ƙasa kuma a bashi ɗaya ka ga wannan an faɗi yaya za a yi da shi saboda haka da aka zo magana fai'u kuma sai annabi ya kasa ta biyu akwai wadda ta annabi ke zalla kamar wannan ke na wadda ba a kai wani hari ba ko makamai babu a hannun mutanen madina haka suka zo suka kewaye garin hatta da dinai da aka ce sun yayyage ma qad'atun min linatin aw sharaktumuha qa'ima da dinan da suka yanke wasu malamai suka ce wasu haura shida ba guda ɗaya zuwa shida kadai aka yanke saboda haka babu wani abu da suke na aiki na kai hari da za a ce sun ma sha wahala a ciki to kashi na biyu shine wanda Allah ya ce za a raba a ba wani kaso kamar yadda za mu ji yanzu ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqura abinda Allah ya jeho ya kwaranyo shi zuwa ga manzansa ganna daga wato ma'abota alƙaryu wayannan garuruwan na gefen Madina falillahi lallai na Allah ne walin rasuli na kuma manzan Allah ne wannan fai'u ta biyu kenan wani bil qurba sannan a cikin za a diba a ba ɗan uwa na jini wal yatama kuma za a diba wa marayu wal masakin da talakawa wa ibn sabil hadda ya'yan tafarki waɗanda suke matafiya wataƙila mutum mai hali ne amma ya samu kansa a inda yanzu bai da komai ko yan fashi ko kidnapper sun haɗa a hanya ya zanto ba shi da komai yana neman agaji to za a ba su sai Allah ya ce ya faɗa haka ne kuma kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum dan kada dukiya ta zanto tana ta kai komo tsakanin tsakanin mawadatan cikin ku kadai talaka ba ana so a ga ya dan warwata ko yaya wa ma atakum rasul duk abin da manzo ya zo muku da shi fa khuduhu lalle ku rike shi ku kankame shi hannu bibbiyu ai ma hama amara kun bi fa qalu duk abin da annabi ya ba ku umarni da shi to ku aikata wa ma hama na hakum anhu bazanibu duk abin da ya hana ku ku nisance shi fa innahu innama ya'muru bi khairin domin annabi yana umarni ne da alheri wa innama yanha an sharri duk abin da kaga annabi ya hana to sharri kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaya daga Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa annabi yana cewa la'anallahu al-washima wal mustawshima Allah ya tsine wanda ta yi shautawa ta ji aka yi mata zane a fuska ko a hannu ko jiki wai wanda ta yi da wanda aka yi da Allah ya tsine musu wal mutanammisatu da kuma masu gyaran gira yawanci celebrities in ka kalla da yawa za ka suna zuwa a tsinki giransu a aske ta a tsaye da ita to Allah ya tsine wa mai yi da wanda aka yi wal mutafallidatu lil husn da wanda ta je aka ba ta da wujiriya aka tsaga mata sai a tsaga tsakiyar hakori don wujiriya ta fito to ita ma Allah madaukakin sarki ya tsine mata albarka al mughayyiratu khalqillah ba su canja halittar Allah yadda Allah ya yi ka haka yake san ganin ka laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim saboda haka cikin kyakkyawan kyakkyawan diri Allah ya yi ka haka yake son ganin ka saboda haka kokarin canza kanka zaka fada a karkashin wala amrannahum fala yuzayyirunna khalqallah shedan ya rantsi cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubtikunna adhan al-an'am wala amrannahum fala yughayyirunna khalqallah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا shedan sai da ya rantsuwa cewa sai ya bacar da bayin Allah madaukakin sarki sannan sai ya sanya musu buri sai ya sanya su sun rika tsatsaga kunnuwan wato dabbobi da Allah yake kada a rika tsatsagawa haka kawai wala amuran lahum fala yughayyirunna khalqallah sai kuma ya rika umartar mutane suna canja halitta Allah shine bilisin in za mu ce maganin shafa mai ba domin wannan sai yan matsakaita ko talakawa an koma allura ita ake yi eh ko kuma a canza mutum ma daga namiji ya ce ya koma musu ko daga mace ko dawo namiji kamar yadda suke ta yi duk wayannan abubuwan ne transgender ko wannan da suke ta yi duka abubuwa ne zai je dan ya rantse duk da akwai wanda ya koma din yanzu yake dawo amma ba zai yi ba eh ya koma din zuwa ke lalle ya dawo gidan inda yake kuma Allah ai da kansa yake wa laysa zakaru kal unsa babrinki ne ya koma ne mace ya koma ko mawukaci saboda haka kaga shi ya koma mace kuma yana cikin wanda su ma suke son su dawo din yanzu to shi ne yace qala fa balaga mar'atun fil baiti yuqalu laha sai wata mata tana cikin gida da ake ce da ita ummu yaqub sai ta samu labari ga abin da ibn mas'ud yake karanta la'ana Allahu al-wajima wal mustawjima wal mutanammisat wan namisa wal mutanammisa kawai fa ja'at ilayhi sai ta kasa guri ta zo ta same shi tace balagani annaka qulta kaifa wa kaita na samu labarin an ce ka ce kaza ka ce kaza ali ce mali la la'anu man la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace yace me ke gare ni dan me yasa bazan tsine wanda annabi ya tsine ba saboda haka ba ni na karzo ban barata ya aka ba fa fi kitabillah kuma abin yana cikin littafin Allah ba iya annabi ne ya faɗa ba annabi ma ya faɗa Allah ma ya faɗa fa kana ce tace inni la aqra'u ma baina lawhayhi fa ma wajadtu to kaji ala rabiya ta ce na karanta daga fatiha zuwa nasu ba inda wannan abin da ka faɗa yi babu ba inda Allah madaukakin sarki ya tsine wa mai tsarin zaki ya tsine wa mai bulitin ya tsine wa sai wannan abin nata na mata faƙala ta ce in kunti karatihi fa ma faqad wajati ta ce ai kuwa in kin karanta da gaske akwai a ciki da zaki rigima da gangaran kuma gangaran din ba masanin tafsiri ba iya hadda qur'ani ce kawai ba a cikin wanda annabi ya wa tazkiya cewa khudhul qur'ana min arba'a ku je ku koyi qur'anin ku gurin mutum hudu domin annabi ya yi da tiya na farko yace Abdullahi bin Mas'ud Ubay bin Ka'ab Salim Maula Abi Hudayfa wa Mu'adh bin Jabal annabi ya mutu da tambi tun a duniya cewa sun iya qur'ani shi sa ko kata yi wani lokacin a sallah ya biyu zai ce na wani ina ubayi bin ka abbaya nan ne yace ina ne saboda haka sun iya qur'ani bi ma'anar kalima to wannan mutum tana jayayya ne dabi'ar mace ce wannan musamman ta ungwa ta ka taji babu kotu ta rike ta rike wa abubuwan ke eh amma idan ta ungwa ta dama da ba da ake yi ta mace dai abun abun ilimi ya taso ka fara kai ta bangu ta gane cewa kai ba makofinta wani to za ku zauna lafiya amma duk ranar ta kwankwasa ta ji ka ziro to ka kaɗe wallahi Allah ka kaɗe sai ka ta dabaru kawai sai ce fa kala in kunti karati fa ma wajati amma karati yace ba ki karanta wa ma za kuma rasulu fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu ba ba ki karanta wannan ayar ba duk abin da manzo ya zo muku da shi ko raka wanda ya hana ku ku hannu kala ta ce bala ta ce na karanta kala zai ce fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anhu to annabi ne ya hana in ke ba ku ibada gurin ni ina gurin kaga nan za ka yi wa ɗan qur'ani raddi ko da suke cewa kawai iya gashi nan Abdullahi dan Mas'ud gangaran alqur'ani ya janyo aya ya bada amsa da hadisi to sun ce su wala amfani da hadisi ba kwata kwata kwanan nan yanzu wata rawar kai ma suke har wato maganganu suke dai da kuma buɗe gurare suna challenging cewa an an isa kaza ko satin da ya wuce na ga wani yana ta surutu cewa ba wani abu duk abin da aka kawo duk wani hadisai duk kala kato ne haka suke faɗa ba daidai bane suna ta abubuwa kala take ni la azunnu halaka yaf'alunahu to kaga ya kure ta anan ba ta kura ba ba sai ta ce to amma wannan abin da ka faɗa ina tsammanin gidanka ba a ne eh gidanka ba a yi dabi'a ce yanzu kai da kake koyarwa ko mu yanzu ina kana ɗauko iyalin gara ce wancan matan wani ce sai mutane su ta leƙa su ga yaya ta shiga eh saboda haka kai da kake ta magana kana ta magana ka ce kaza ka ce kaza bari a leƙo a gani to saboda haka sai ta ce kala sai ta ila bi bangori ba dai gida nan ka ce wa ki je gidan ki gani fa za ba ba ta hakura ba kuma sai ta tafi balan tara min hajati hajiyan da ta je gaba ɗaya ita ba ta gida ba ta ba san da kawo ta ta duba ta taje gida kwantan kalluma ta gida ta ga babu wani abin laifi ko ɗaya faja sai ta dawo bakalar ta ce mara aiki shay'an na je ban kama ka da laifi ba kala zai ce lauka na kazalik lam tu jami'una yace na rantsa miki da Allah da mata ta irin haka take irin abin da na faɗa a nan na wanda annabi ya yi wa tsinuwa haka take yace na rantsa da Allah ba zan zauna da ita ba shi ne abin da ake faɗa duk lokacin da kake da manufa in dai kana da manufa da tsari mai kyau to lallai abubuwa biyu za ka yi ka samu matan da kuke da manufa iri ɗaya sannan karka je gidan da ake jin alfarma aka yi ma duk wata irin manufarka da yadda kake bin Allah da yadda kake so kai in dai ka tafi irin wannan gidan ko wallahi da lahi tarbiyyar da kake so a yi a gidan sai wadda take so ba kai zama kai domin da an dan matsa an matsa za ta ga cewa alfarma fa sai ba to tarbiyya ba ta yiwa yadda ya kamata amma mafi yawanci mai neman aure yanzu baya gane wannan yaran amma fa ta tazkuru na ba a kulu lakum shi yanzu mai neman aure a bar masa kayan sa kawai eh wallahi ba zai gane ba amma wannan ke da aure ko wanda suna da iyali sun fahimci yaran yawa ko kam a bar muku kayan ku kuma an bari eh saboda haka wannan shi ne to sai ya ce da ba za ta zauna da mu ba wannan ya zo a bukari da musulun wa kai da sabata fi sai hanya aidan ana bi huraira abu huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastada'tu inna umarce ku da abu ku zo da shi gwargwadon iyayen iya iyawarku shine mastada'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibu kun ga wajen umarni wajen yin ayyuka sai aka ce iya iyawarka amma wajen laifi ba ba sai iya iyawarka ba so ake kawai kai al-iqla'u anhu kawai ka dauke hannu domin zai yi ba wani zancen iya iyawarsa a gaba ɗaya ba a so kai ko kusa da shi shi za ya ce wala ta karabu zina wala ta kasulun nafsa wala ta wuce fil arzi wala wala ta kafu ma laisa laka duk wannan la kawai ake cewa kar ka yi to saboda haka Imam Nasa'i ya rawaito wannan hadisi Abdullahi da Umar da Abdullahi da Abbas sun samu labari cewa annabi ya hana wato shan wani tsini ne da yake bugarwa da ya hana wannan kawai su ma sai suke faɗin cewa lallai annabi ya hana kuma suke ƙara goyon bayan hanin annabi da magana ne da ayar wa ma ata kuma rasulu fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu sai Allah ya ce wa taqullaha lallai ku kiyaye Allah inna Allaha shadidul iqab lallai Allah mai tsananin ukuba ne kaga shi za a can karshen mumtahila da za mu zo bayan wannan surar ai kaga shi ma anan Allah cewa ya ayyuha annabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yusrikna wala yazinina wala yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن قال لك ولا يأتينك بمعروف كابو wannan ma rabi ne ga yan Qur'aniyu kada su saba ma cikin duk abin da zaka yi umarni wani abu daban kenan da ba Qur'ani ne zo da shi ba ashe yana da nasa ma'ruf din da za a yi man wahayi ya faɗa shine wala ya asira ka bi ma'ruf fa bai a wannan to sai mace ta ba mu baya akan wannan zaka yi da kai da cewa wa lalle ita mu'mina ce wastagfir lahun Allah sannan ka nima mata gafa to shine malai yace inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ai ittaquhu bin fitari awamiri ku kiyaye Allah cikin kwatanta umarnin Allah duk abin da Allah yake ayi ko kwatanta wa tarki zawajiri da barin duk abin da ya dorata akai fa innahu shadidul iqab domin Allah ne tsananin ukuba ne liman asahu ga wanda ya saba ma wa khalafa amrihi wa abahu kuma ya saba wa umarnin Annabi alaihi salatu wasallam ya kibi warta kaba ma'aluhu wa zajarahu wa nahahu ya rika yin abinda Annabi ya tsoratar kuma yi hani a kai ko shakka babu inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne sai Allah ya ce للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ula'ika humus sadiqun kamar ka tambaya ita wannan dukiyar su suwa za a bawa sai Allah ya ce lil fuqara za a bada ita ga mabukata wannan wato al muhajirun da suka hijira suka dawo Madina su ne al fuqara din domin mutum ya bar shagonsa ya bar matarsa ya bar 'ya'ya, ya bar gidajensa ya bar store store ɗinsa komai nasa ya dawo shi kadai kwallon kwal ya biyo annabi alaihi salatu wassalam to sai Allah ya ce su za a bawa su ne alfuqara din kaga Allah ya ba su ba ta farko sannan kuma almuhajirin waɗanda suka yi hijira alladina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidajensu kai da gidanka a fitar da kai bayan gidan kuma wa amwalihim da dukiyoyinsu suna ji suna gani me yasa duk suka yi wannan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana saboda neman yarda Allah madaukakin sarki da neman falala Allah madaukakin sarki da neman yardarsa wa yansuruna Allah wa rasula sannan kuma sun yi haka ne dan su taimaki addinin Allah su taimaka wa annabi alaihi salatu wasalam duk abin da yake neman taimako su taimaka masa akai sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun wa'annan tabbas inda Allah in kana neman masu gaskiya to ga su shine malamai suka ce ulaika hum wannan kamar wato wani karfafa da Allah ya na hasuru ne cewa kai ka iya cewa su kadai ne masu gaskiya sai malamai suka ce a za a samu wasu a baya ana nufin su ne masu cikakkiyar gaskiya su waɗannan bayan Allah da suka yi wannan wanda zai iya haƙura aunowa za ka yi kawai fa yanzu yadda Allah ya baka dukiya komai ga gidanka a nan gidaje ba ka auna da kanka kawai wanda yake da wannan halin kana da gidaje sannan kana da wasu a wasu wuraren daban ga akawun ɗinka kusan biyar ko shida kowanne da kuɗi gaba ɗaya ka haƙura da su ka tafi ba komai ba ATM ba waya daga kai sai rigar jikinka duk ka haƙura duk wa'annan abubuwan irin wannan za ka kwatanta haka sabbai suke Suhaibun Rumi lokacin da sa Abu Jahil suka tare bakin hanya boda duk wanda ya zo zai hijira su tare shi su mai da shi in sun raina ka su dake ka su mai da kai su kwace kayan da ka to da shi haka suka rike banda irin sai na Umar da suka fita ta karfin tsiya shi Suhaibun Rumi da ya zo yana zuwa suka ce saboda babban mutum ne kuma mai kuɗi ne sai suka ce mu takaicin mu ɗaya kai ƴan tirani ne ka zo garin nan baka da komai kai kuɗi a garin nan kuma yanzu ka kwaje duke ka koma wani garin sun yadda shi ba abin da saboda ba abin da ake yawa saboda Allah ya baki kwarewa wajen harbi shine ya kalle ya ce kun san fa baiwar da Allah ya yi in na zare kwari na yanzu ba zan ba zan ajiye ki ba sai sai na harbe ku ka ce ba wannan ne damuwar su ba ka zo garin mu tirani zaka tafi da kuɗin wani garin yace in dai dukiya kuke wa na nuna muku ita za ku matsa suka ce yace yace to tana guri kaza gaba daya daga shi sai kayan jikinsa suka tafi suka ba wato akan ya tafi Madina ya ba Annabi alaihi salatu wassalam kullum ana magana al-muhajirun wa'annan abubuwan za ka rika tunowa wanda suka hijira da dukiyoyinsu to saboda haka shi za ya ce cewa tsakanin al-muhajirun da al'anzarun al'ansarun kowanne idan ka ɗauka ka ɗauko falalarsa za ga ta musamman. Ku sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ukuri jumin diyarihi wa amwari ya fi gona fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika hum sadiqun in ka kalla ayar za ga an bada sifofi wajen biyar ko shida ma na farko Allah ya kira su al-fuqara wanda suke talakawa mai kuɗi yanzu a tajiri ya koma talaka saboda annabi alaihi salatu wassalam kuma ina ƙara tuno mana wannan ne don ka rika jin nauyi da haushi da damuwa an zage su domin baka san su ba ma'auya kafin da za'i ba za ka gane ba sam an fahimta da kyau ko eh ba za ka gane wa aka taba ba in baka san darajar su ba amma in ka san wa aka taba dodo ne za ka ji damuwa kaga al-muhajirun Allah kuma ya kira wasu masu hijira kuma hijira ma ta yace ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah madaukakin sarki wannan su ba ce mai kyau da yarda Allah domin ya ce wa ridwanullahi akbar yarda Allah ita ce mafi girma fiye da komai to ita ce nema sifa ta gaba wa yansuruna Allah wa rasulahu sannan suna taimakon addinin Allah suna taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta biyar shine Allah yake ulaika hum musadiqun kuma masu gaskiya ne ba ƙarya a lamarin su to wannan duk kofofin su ne to sai yake wallazina tabawwa'u dara na wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah maraukakin sarki ya ce wallazi na tabawa uddara da waɗannan waɗanda suka zaune wannan gidan shi ne malamai suka ce in aka ce wannan gidan ba wani gida in ba madina ba domin sai aka kawo shi bil ma'rifa wanda suka zauna a wannan gidan shine madina eh saboda haka inda ana akai magana gida kawai ba ba kawo gidaje da yawa ana wani bayani na daban ba madina ita ce gida kawai duk gidan da ba madina ba ba gida bane kan gori saboda haka shine gida kai ka ce wato ba wani gida in ba madina ba kuma ba wani gida in ba madina ba domin inda annabi yake a kwantanan ne gida to sai Allah ya ce wanda suke zauna a madina wal imana kuma suka zauna tabawwa'ul imana malamai suka ce akwai abin da ake kaddarawa ai i'taqadul imana kuma suka kurince imani a zuciyarsu ko kuma lazimul imana suka lazimci imani imamu sha'abi yana da imamu bayhaqi yana da littafi shu'abul iman da annabi yace al imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba imani yanki 60 da wani abu ne ko 70 da wani abu fa adna awadu imadatul adani tariq wa alaha qawlu la ilaha illallah kololo wato abin da ake nufi shine duk wannan rasan imanin kakaf da wani malami ya kata ta inda wani abu a littafin sa kowanne gaba da aka zo ta imani to sahabbai a cikin suke wato ba ba ba ba sarki duk wani abu da kaji na imani to sahabbai sun lazamce shi ɗari bisa ɗari shine tabawwa uddara wal imana kaga kai ai cewa kai ya ayyuhal ladina amanu aminu kai zuwa ake kai imanin amma su sai aka ce sun zauna a cikin imanin sun narke su ne imanin imanin shi ne sun kana neman imani idan da za a ce ka nemo imani sai ka kamo sahabbai ka nuna shi sahabi ka nuna shi ka ce ga imani ka ci ɗari bisa ɗari domin Allah ya ce ka bawa uddara wa ta bawa ul imana sun zauna a cikin imani ɗari bisa ɗari eh kuma imani ya zauna a zukatansu to shine tabawwa'ud dara wal imana sai Allah madaukakin sarki yace min qablihim tin kafin su su suwa shine ake tattauna anan cewa wato um su wa tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna su mutanen Madina ake magana ana so a gaya ma cewa sun riga ƴan Madina ƴan Makka shiga shiga musulunci ne a cewa akai wayanda suka yi hijirar nan akwai waɗanda ‘yan maka kenan akwai waɗanda sun riga wato sun riga wasu daga cikin mutanen madina shiga musulunci ba duka ba kowane bangare za a samu wasu sun riga wasu ‘yan maka sun riga ‘yan madina wasu wasu kuma ‘yan madina sun riga ‘yan maka shine maganar da ake yi yuhibbuna man hajara ilayhim suna kuma son duk wanda ya hijira zuwa gare su wannan sifa ce mai kyau nan gurin da yake cewa والذين تبوأوا الدار أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين sun zauna a gidan hijira tun kafin almuhajirun wa amanu qabla kaseerin minhum kuma sun yi imani fiye da kafin wasu da yawa daga cikin su sai na Umar yake wa usal khalifatu ba'di ko wa usil khalifatu ba'di bil muhajirin al awwali duk wanda zai gaje ni sai na Umar ya ga ya sahabbai duk wanda zai zama makwafi na ina ban wasiya akan almuhajirun al-awwalin wanda suke hijira na farko an yi arifa lahum haqqahum ya kiyaye musu haƙƙinsu haka sai na Umar yace wa ya faza lahum karamatu ya kiyaye musu darajarsu wa usi bil ansar khairan alladhina tabawwa'u ad-dar wal iman sanan ne masa wasiya gawa wato ƴan Madina waɗanda suka zauna a gidan Madina suka zauna a Madina sannan imani ya zauna a zukatansu min kabul tun da can an yakbala min muhsinin wa an yabu an musinin duk abin da suka yi na kirki ko karba ko waye ya zama a bayana in suka yi abin kirki a karba in sun yi kuskure a kau da kai haka sai na Umar ya bada wasiya yuhibbuna man hajara ilayhim ay man karamahu wa sharafa anfusihim duk wanda suna son duk wanda ya girmama su suna son sai yuhibbuna almuhajirin wa yuwafinuhum bi amwalihim suna son wanda suka zo musu a matsayin baki sannan suna taimakon su da dukiyoyin Imam Muhammad yana da ruwaya daga Sayyidina Anas dan Malik yace qala qala al-muhajirun qala qala al-muhajirun ya rasulullah ma ra'ayna mithla qaumin qadirna alaihim ba mu taba ganin wasu irin mutane ba irin mutanen da muka zo garin su inji muhajirun qadimna alaihim ahsana muwasatan fi qalilin wanda suke mafiya tsananin kyautatawa cikin kaɗan ɗin da suke da shi za ka je ka samu da mutum yana da naira dubu biyu ko dubu ɗaya amma in ka ga yadda zai kyautata ba da wannan dubu ɗayan za ka sha mamaki ɗauka za ka yi wato wasu kuɗin ne da shi mai yawa sai ya kashe gaba ɗaya ka gashe bai da wani kuɗin iya dubu biyun ce kaɗan ne da shi amma sai ya kyautata ba wala hasana bazlan fi kafirin haka nan idan mai yawa ya zo za ka sha mamakin yadda za su yi mana yadda suke mana ya rasulullah ma ra'ayna mithla qaumin qadimna alayhi wa atana muwasatan fi qalilin wala azara badalan fi kathirin da qarika faunal mu'una sun dauke mana duk wani nauyi duk nauyin da yake kan mu sun dauke mana muhajirun ne suke gaya wa annabi wa ajra kuna fil mahna sannan duk wani abin murna sun yi tarayya da mu duk abin da za a yi murna da shi suna zuwa mai tarayya hatta laƙari kashina an yi zabu bil ajir kulli har sai da muka rika jin tsoron kada su tafi da lada gaba ɗaya mu kuma ba abin da za mu ji da shi na lada domin suna dai mana hidima duk abin da za mu yi na lada kuma tare muke yi da su kale yace la annabi yace a ma asnaytum alaihim wa da'awtum Allah lahu mutakar kuna yaba musu akan abin da suka yi muku na kirki kuma kuna yi musu addu'a to ba za ta fi da ladan duka ba shi ne dama abin da annabi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu duk wanda ya muku alheri to ku saka ba fa in lam tajidu ma tukafi'una hu fad'u lahu hatta wato tajidu ma kafa'atumuhu in ba ku samu abin da za ku biya su ba to ku ce musu addu'a sai kun ji cewa wato lallai yanzu kun isar musu addu'a za ka yi tsaye wa mutum duk wanda ya ma alheri addu'a da kake tashi tsakiyar dare ka yi to sai ka yi mara addu'a kuma annabi yake ba za ka daina ba ya danganta da girman kyautar har sai ka ji yanzu ka biya shine haƙƙin da yake kanka ko dai ka biya shi ko kuma kai taimar addu'a to shine yake cewa Imam al-Bukhari yana da ruwaya daga Yahya bin Sa'id ya ji ana dan Malik lokacin da ya fito tare da shi zuwa gurin walid yace da annabi sallallahu alaihi wasallam al ansara an yufda lahum al bahrain annabi ya kirawo mutanen madina domin ya ba su dukiyar bahrain bahrain ta da a lokacin gabashin saudiya ne shi ne gurin da ake kira ahsa a yanzu lokacin abu ubaida ibn jarrah ya to da dukiya ne yawa annabi yana idan da sallah asuba yana juyowa sai ga an cika a masallaci sai dariya yace na ta abin da ya kawo kowa ya ji labarin an kawo wannan dukiyar cikin dare ko ina sun ji sai dariya ya ce na san abin da ya kawo shi a lokacin yake cewa mal faqru akhsha alaikum eh yace ba talauci nake biya biya muku tsoro ba eh ba shi nake biya muku tsoro ba abin da nake biya muku tsoro kawai Allah ya ba ku duniya ku ta gasa a kanta amma wato imanin ku mun san cewa ba zai tafi ba saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya biyo ya kalle su sai yace da su qalu qalu na'am da annabi sai al-azhar an yuqta lahum al-bahrain qalu la sai kira iyayen madina banda muhajirun yace ku zo a baku sai suka ce la illa an tuqta li ikhwanina min al-muhajirin mithla ya rasulullah ba za mu karba ba sai an kirawo wannan bakin al-muhajiruna da suka zo sai dai a hada mu araba mana ku ba za mu karba mu kadai ba ya hayya kai kana sai annabi yace e imala to in har ba za ku karba ba fasbiru hatta talqauni to ku yi hakuri har sai kun haɗu da ni fa innahu talqauni ala alhawbi a wata ruwaya sai kun haɗu da ni a tafki gurin shan ruwa alkausara fa innahu sayusibukum ba'di athara domin za ku ga bambanci a bayana bayan na bar duniya za a rika nuna muku bambanci wanda kuma duk wanda ya karanta tarihi zai ga irin wannan bambancin da aka rika nunawa wato mutanen Madina to wannan wannan shine sannan akwai ruwaya da yake cewa Imam Bukhari ya kare da Abu Huraira mutanen Madina suka ce sun bayyana wa bayyana ikhwani nan naqi qala la suka ce ka raba dabino tsakanin mu da yan uwan mu sai annabi qala la sai ce a fakalu sai suka ce takunal mu'una takunal mu'una iksin bayna na wa bayna ikhwani nan nakil sai annabi ya ce a yan madina ne suka ce a raba da binin da suke da su da yan uwansu na maka sai annabi ya ce a fakalu sai suka ce takunal mu'una wa nushrikukum fi samara su kuma yan makan suna zaune sai suka ce kun ɗauki nauyinmu kuma hatta gonakin naku ma sai an raba da mu ku rike kayanku kalu sai suka ce a sami'ina wa alaina wa ana mun ji kuma mun bi mun ji mun bi mun yadda da wannan abin da muka faɗa a raba tsakanin mu sannan wato bayan nan ga irin misalai da ake ta kawowa lokacin da suka zo annabi yana ta haɗa tsakanin ɗan maka da ɗan madina a daidai wannan lokacin an haɗa abdurrahman bin aufin da wani daga cikin sahabbai sai ce ina da dukiya shaguna na akwari misali da sabon gari guda kaza ne za mu je zan raba biyu za ka ɗaura bi bai san ba sannan na da shi a kan ga zan raba biyu ka ɗaura bi sannan mata na biyu zan sa su leko ka zafi ɗaya zan sake ta ka aura a nan malamin tarihi da yawa ke jinjinawa ka ga duk inda kake da mata biyu dole ka fi son ɗaya me yasa ba zai ce to zan saki ɗaya ka aura ba ko kuma yace akwai wance ta bangar mai ɗakin yamma dama ta gudure ta ibi saboda haka bai faɗi wannan ba cewa ya zai sa su leƙo ka zaɓo wanda kake so Abraman dan Audu yake da ya dulla ni ala su na gode Allah ya saka da alheri nuna mun hanyar kasuwa shine Abdurrahman dan Audu bai gushe ba har sai da kafin shekara ta zago sai da ya wuri Allah ya sa albarka a dukiyar da ya tafi nema shi za ake faɗa duk inda ka samu kanka ka zama mai nema kar ka zama ɗan jira ka zama mai nema ko da yaushe a ci abin da kake yi a nan Allah zai sa albarka to sai Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim haja sannan ba ta samun wani hasada a zukatansu mimma hutu dangane da abin da aka bayar ko aka ba su ay la yajiduna fi anfusihim hasadan lil muhajirin ba sai wal muhajiruna hasada ko kadan sai ku zo garin mu a riga babu komai daidai wa ida ba su faɗa ka ba ba gori cewa garin mu kuka zo a fi ma faddalahum Allah bi karewa ma da aka yi rabon kun san da aka raba kai u gaba ɗaya muhajirun aka ba a yan al'ansar mutum uku annabi ya ɗiba ya ba su kaɗai aka ɗiba mutum uku kawai kuma ba su damu ba wannan farin da ta gangaro da annabi ya tashi rabawa gaba ɗaya iwa ya ba muhajirin saboda sun zo a matsayinsu na talaka suna buƙatar agaji mutum uku kawai aka ba a yan madina yan garin kuma ba su damu ba to shine Allah yake gaya mana cewa ba su da hasada cikin zukatansu ai bi ma faddalahum Allah bi min al-manzila wa sharaf wa taqdimi bi dhikri wa ratiba hasan al-basri yace fi suduri muhajatan ay hasadan babu hasara a zukatansu ka san hasara mugun ciwo ne duk wanda ka gani mugu to asali hasara ce ta kai shi gurin ba ka taba iya zama mugu sai ka zama hasari na rantsi da Allah dole ita kuma illa ne da ita in dai tana nan to sai ta yi ma wato sai ta rusa ma aiki gaba daya shi ga malamin suke kawo magungunan ta guda uku ko hudu bari mu ji ayar sai mu faɗi abin da suka ce maganin hasada sai ce a mimma utu dangane da abin da aka bayar yani ne fi ma udiya ikhwanahum cikin abin da aka ba ƴan uwansu wa kaza qala ibn zayd wa mimma yastadillu bi ala hadha al ma'ana ma rawahu imam ahmad an anas qala mama ahmad yana da ruwaya daga anas dan malik yace kunna bi lutul ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune tare da annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi فقال جيتي واتو يتبع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ينزلنا wani mutum ɗan aljanna zai shigo annabi ya gaya wa sahabbai wani fadala a rajulun min min al-ansar sai ga wani mutum daga mutanen Madina dan zibu lihiyatahu min wudu'ihi ya mun zara digar da ruwa na alwala kanta allaka na alaihi bi yadihi simula ya rage fadansa silibatinsa takalmansa hannunsa na hagu falamma kana gadi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misala zali washe gari ana zaune sai annabi ya kuma cewa yanzu dan aljanna zai shigo sai wannan bawan Allah ya kuma zuwa duk da ya san me ake mishi karo na biyu rana ta uku ana zaune sai annabi ya kuma cewa yanzu dan aljanna zai shigo sai wannan mutumin ya kuma shigowa sau uku annabi yana cewa dan aljanna zai shigo kuma dishi ne sai annabi alaihi salatu wassalam fadala zalika rajulu ala mithli halihi al-am halihi al-ula falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu abdullah bin amr bin al-as abdullah dan amr dan as yana zaune a gurin annabi yana tashi sai bi wannan mutum domin shi ya san shi ne wannan matashin da ya zo yake a ba shi dawa zai rika sauke qur'ani kullum a sallar dare annabi ya ce a sai dai mutum ke ga wata ɗaya ya ce ya makaɗan aka ce masa to kwana bakwai yake yayi kaɗan kwana uku da annabi ya ga yana yunkurin ya ce yayi masa kaɗan sai yace duk wanda ya sauke qur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimta ba saboda haka aka yi ma burki a nan to ya ga shi yadda yake wannan ibadar bai taɓa ne kowa ya ce ga ɗan aljanna zai shigo ba sai wannan bawan Allah to bari ku ji ne yana garin wannan sai ya tashi sai ya bi shi sai dai same shi yana zuwa zai shiga gida sai sai tare shi yace ni la haitu abi fa samtu Allah da kula alaihi salata yace mun samu sabani da abba na kuma na rantsa cewa ni ba zan ƙara koma gidan ba sai bayan kwana uku fa in ra'aita an ji uwini ilaika ata tamdiyar fa'altu in kana ganin zaka iya karba ta a matsayin bako su ba ta raina bako har kwana uku nan da lokacin ya huce saboda haka zan zauna a gurinka qala na yace ba komai Anas dan Malik yace fa kana Abdullahi yuhadithu annahu ba ta ma tilka talatin layali Abdullahi da Amr dan Az yace sai da na kwana uku dare ina yi yace sai in bude ido na kawai ina kallon san game yake yi yace naga mutum tun da ya fara bacci bai tashi ba sai da aka ce a salatu khairun minan nawm sannan ya tashi yace ɗayan kenan washe ya tashi suka tafi sallah washe gari ya kuma zuwa suka kwanta ya kuma gani bai ƙara bai tashi ba har sai da aka ce as-salatu kai minan nan yace wannan to da bai aka baki aljanna haka na uku sai ya ƙara ganin sa haka to washe gari kwana uku ya ƙare dama annabi ya ce abu ya fatu salatati ayyam saboda haka sai yace da shi gaskiya ba sabani muka samu da mahaifina ba kaji kaji kaji abin da ya faru dan Allah ne kake yi yace abin da nake yi ai ka zo ka gani yace shi ne kawai abin da nake yi shikenan shi Allah da amru da zai ce na dai zaga duk lokacin da ya juyi da daddare sai ya yi zikirin juya wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ya yi ya dire yace sai ya ambata Allah duk juyi ba ihu yake ba ko yake wayo ba shi yake faɗa ba yake abin da yake yi kawai kenan sai yake iya wannan abin da yake da shi ka gani har ya biya ne da yake zo ina da wata ɗabi'a ɗaya kawai ni ba ne kowa hasada duk abin da Allah ya ma ba ne ma hasada akan yake ko kuɗi ko dukiya ko mulki ko me yake duk abin da Allah ya ba wani ba na hasada akai yace wannan ita ce sai Abdullahi da Amr da Abi yace wallahi da wannan aka baka da wannan dabi'ar aka baka aljanna to shine wala mai kun bayni wa baina wa wa baina abi gadabun wala haja to shine ya ga mata cewa da wannan aka baka aljanna na biyu Abdurrahman bin Zayd ibn Aslam yace wala yajiduna fi suduri ma'adatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim mimma utu al-muhajirun yace ta kallama fi amwal bani nadir ba'd man takallama min al-ansar fa'atabahum fa'atabahum Allah fi zalik ba wannan nake so mun kawo kai ba ai oke to ba mu fasar wala yajiduna fi suduri mahaja ba su da wani hasada a cikin zukatansu min ba utu dangane da abin da aka ba wa ƴan uwansu wa yu'thiruna ala anfusihim sannan kuma suna fifita wa yu'tiruna suna yin izari akan kansu su bibi da ƴan uwansu akan su walau kana bihi maqasasa ko da suna da tsananin sha'awa ko suna da tsananin buƙatar abin da suke da buƙata a kai to shi ma a nan malamai sun kawo abubuwa da yawa ay yuqaddimuna al-mahawi ala hajati anfusihim suna gabatar da buƙatu akan nasu wa yabda'una bin nasi qablahum suna farawa da buƙatar mutane kafin tasu annabi yana cewa abdul sadaqati jahadul muqil mafi alkhairin sadaka ita ce wato kokarin wanda yake maraki baka da hali ne yawa ma amma za ka yi kokari wajen tallafawa wato wanda yake bukatar taimako shine wa ajal mala ala ubbi kenan wa yut'imuna ta'ama ala ubbi miskinan wa yatiman wa asira mala yake fa inna haula yatasaddaqu wa hum yuhibbuna ma tasaddaqu bi wayannan bayan Allah sun yi sadaka da abin da wato suna son abin da suka bada sadaka a kansa suna so abu da hada lokacin da ya ji ya ji Allah maɗaukakin sarki ya saukar da lantana lulbera hatta tofi ko min masu hibbun yana matarsa na cikin gidan ya to yana cewa tun kafin ya shiga yana cewa wance ya ke ummu wance mun bawa Allah gidan nan ta leko ta ce mun gode wa Allah Allah ya saka ma da alheri abin da ta gaya maka kenan Allah ya saka ma da alheri mun gode wa Allah da wannan kyauta da kai wa Allah wata rana annaba alaihi salatu wassalam ana zaune sai wani bako ya zo da ya zo sai yake cewa shi bakon annaba alaihi salatu wassalam ne sai annabi yake ya zauna sai yake da je ya duba sai ya tura gidan ya jaje a tambaya wurin nana ya ji akwai abinci ta ce wallahi ba komai wanda ruwa a tabbaki takin hasa a tambayo duk matan da aka tambayo tsowace take ba abinci sai annabi ya kalle sa bai ce waye zai karɓi bako na waye zai sauke bakon annabi kawai wani ya kundin ba ne ce gani nan shi ma kuma ba abincin a gidansa saboda haka yana tashi ya biyo shi suna zuwa gida ya ce to mun ciwo da bakon annabi wata ce ke wallahi ba komai a gidan banda abincin yara ya ce ai ku abincin yaran nan za a ba su za a bashi yace bakon annabi ne ba tace to shikenan to ya zami da yara yace ki musu dabara ki bacci saboda haka aka yi musu dabaru suka yi bacci aka zo da bako aka aje iya abincin yara ana fara cin abinci suka kashe fitila kamar mutuwa ta yi nan ku kashe hure ta suka yi suna ta tattaba kwano don ya ɗauka abincin suke ci suka ci ya cinye abinci tsaf yara suka kwana da yunwa iyayen su ma suka kwana da yunwa suna zuwa washe gari da asuba ya taho masallaci annabi alaihi salatu wasalam da kanta yake cewa Allah ya godewa ya yi mamakin abin da wani da wanda suka aikata jiya da daddare shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi mukassasa sannan a karkashin wannan wa yusiruna ala anfusihim suna kawo anan kafin mu wuce akwai lutufa guda ɗaya da za a lura cewa a sai idan idan wato aka yi bako idan malami yana da halin da zai iya sauke shi shi zai sauke shi amma idan bai da hali ba daidai bane dan wani ya musulun ta kai shi gidan liman ko ta za ta yi aure kawai sai a harba ma ita gida haka ake yi kai ba wani abu ake shan zamanin annabi wai kilman ake kawowa kai wa yake baka ba gwamnati sai take daukar nauyin ka ba wani abu ba amma duk wanda ya taso da matsalar sa wai sai a nemi nan ba ka sai a baki mu ma almajirai ya ne mana ballanta na manyan malaman nan a sai da nayi doka wata gwamnati ka a ƙara tura mun mata gidana for security purpose kawai sai wata ta je ka ganta ka koma da karatu ka ganta da yaya guda biyu a kofar gida auren da ya za ta yi ko kuma gidan hayar da an tage su kai waye baka da zaka bata babu saboda haka ba daidai bane ba daidai bane kamata yi mu muna karatun haka zo kawai sai kalle kan ce to kai ba la alal je gaba ta gida ai haka annabi yi amma kawai mu ba ku ba mu kowai ba ku tura mana almajirai a ba za ta zama wallahi ka sani ka sani ko a ranar kai kanka ba kamata abincin ba ba wannan gambacin duk da ba ku fitowa zai a faɗa ba saboda haka ba daidai bane yadda musamman ba hauke ne wannan ɗabi'ar wallahi sai ka kawai ana tura duk wanda yake liman yanzu akwai wanda muke magana malam gari ranar satin da ya wuce limamin masallacin wani masallaci ne ana haka ai yana gama fara raina ya ɓaci nace ban musu gurin shi ne limami a masallaci a gurin ko minti biyu ya ƙara an rika yi mawaya ke minti biyu sannan ga gidan masallacin gidan da yake haya wani babban gida ne a jikin gidan mai gidan gidansa ne mai masallacin kai gidansa ne gidan da limamin yake haya kawai ya fi aka yi rashin kakatuɓus dai lokacin da matarsa ta haihu dai lokacin da ya biya kuɗin haya a yanzu kenan saboda haka da mai gidan ya turo a ba da kuɗi sai ce da Allah a ɗan ɗaga wa ƙafa zuwa ɗan wani kai nan da wata ɗaya saboda yanzu an ma haihuwa wallahi mai gidan ya turo sai ya gaya masa in ba zai iya zai kan shi shi ba yake musu sallah mun ci biyun ya ƙara ba komai suke waje ba shi ne nake wa malam gari tunda shi sun fi kusa nace ka gaya mar ya tashi ya fi gidan kuma limanci kan wanda ya kuma mai waya ya zo yi su ba sun iya sallar ba su yi walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azamuhu yaquluna li fika ibadun wa inna ma ra'aw rajulan am mawdi'a dhulli hajama aran nasu man danahu muhana indahum wa man akramatu izzatin nafsi ukrima walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azamuhu bin nufusi la ubima ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالعدماء حتى تجحم أي إذا الله يباك إلي ممكن تكن فتك karka zama wato dan alawa ku musamu sai a raina ta amma wanda zai zo yanzu ya muku sallah ya shiga wannan yanayi yake cewa ya rantsa da Allah yake malam kaga wannan haihuwar da aka yi kakkab din ko wato Allah ya raya ko kwara ba wanda ya yi a kwamitin masallaci yace amma in na ƙara minti biyu sai rika kira na kenan aka za a yi masa ai kai irin wayannan abubuwan to malam bahaushe baya kimanta wanda yake zuwa ya jagorance shi a sallah ba sa yi ni shawarar da na bashi nace wallahi ka ajiye musu abubuwan kai gaba kuma in san samu ne ka nemi gida ba a unguwar ba ka canza unguwa kawai in kana da wato amfani za su gane in ba ka da shi za su gane to yanzu da za a yi hira da shi zai gaya ma duk masu matsaloli in suka taso gidansa suke zuwa ba su san shi ma halin da yake shi ma alaba kuma samu to da haka irin wayannan dabi'un ya kamata mu rika ikibari da su mu rika lura da su ba daidai bane duk inda limami yake a kasar Hausa to ba shi da kima ba shi da kima idan da za a zo gwamnati ta zo ta ba su motoci sai a kira surutu ta ba yan dirama kun yi shiru amma shi liman ba za a ba shi ba Allah ya sauke to wannan shi ne wai ya cika to to ma dawo kan ayar insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yabe mana muna roƙo Allah ya sunan sa kirawa da sufin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mana akwai ɗaya daga cikin yan aikin mu malami ta mato a satin nan barayi sun haura masa gida amma dai Allah ya taimake shi ba saba musu lafiya ba sun dai ɗiba masa wasu abubuwa suka ɗauki wayarsa to muna roƙo Allah ya nemi masa da alkai Allah ba da kiyaye gaba muna amfani da suna da komi kamar da kuka oge wannan wannan na da zama hakura ne a kan tabiru ƙarfin lafi zama ne ta fi mai zuwa sai masu muna zuwa Allah da suna da shawa da komi kamar da kuka Allah kan nuna wani gaskiya gaskiya ce kamar mu ko kuɗe Allah kan nuna wani ƙarya ƙarya ce kamar mu ko kuɗe masa kasar mata da wani da ita lafiya ne mun da matsala Allah kamar yake kawo ka kun ji rayuwa da talauci da ake ba mai Allah ta yayi ina da bala da suna ta jawa ba su ko su ba ka wadanda suka ta aure a gaban da wadanda aure su ko Allah Allah ya kula da mu dan ka so mu Allah mu kun ta ci ka samu sanarwa a ji neman aiki da sana'a Allah ka sallama mu اللهم امين اجر اولادنا واصلح ائمتنا ولا تسلمنا واجعل ولايتنا لمن خافك وتلاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh